الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدرنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالظفر وبعد الحمد لله من قول الله سبحانه وتعالى دي ساكي جمامو wannan halka tamu mai albarka yau muna 26 ne ga watan tara alif dubu biyu da goma sha bakwai mu sake haɗuwa don ci gaba da karatunmu na tasawuf da fiqhul dariqa wadda tunda muka fara wannan littafi mai albarka annahajul hamid na maulana wa qudwatuna sharif ibrahim saleh al-husaini da radiyallahu ta'ala anhu وأرضاه أن به آمين وطال بقاؤه منا مغنى ne akan tasawuf sallah tunda muka fara ha zuwa shafi na 63 din nan a littafi tasawufu kai yake bayani amma yau bi mashi'atin Allah tabaaraka ta'ala wa fadlihi wa mannihi wa aunihi zamu a wannan shafi na 63 din za mu shiga maganan ɗariƙa ne don an ce tasawufu wato an ɗauki abun gaba ɗaya kenan amma akwai stop kaman da yadda ka san abubuwan da ya shafi darussa na nizamiya za ka ga an ce topic a ce akwai subtopic ko to irin wannan ne universally tasawuf ake cewa in an dawo ƙarƙashin tasawufu akwai ɗariku waɗanda suke tafiya a tsarin sufanci ne wadda kowanne kaman department department ko mu ce faculty faculty ko dai factory ko ma menene dai kowanne da head ɗinsa wanda ake karɓan uh, conditions da rules and regulation na wannan ita ɗariƙa ɗin kuma cewa conditions da rules and regulation ba zai bayi zuwa ga kuma ya gwada cewa wani abu ne aka kawo sabo ba a'a wannan ai yana gwada muhimmancin abun ne duk abun da ba a sawa kafawa doka aka yi mai tsari da sharuɗa ba to ya gwada abun ba muhimmi ba ne domin muna gani alhamdulillah lokacin da muka yi jami'a muna zuwa muna layi iri iri layin nan ba tsayuwan arfa ba ne layin nan ba jifan shaidan za a yi ba layin nan ba wani abun addini za a yi ba amma kowa da mai tsumman da mara tsumman kowa ana rana yana dukan kowa na rike da wani fom wanda ma an zalallahu biya min sultan wannan forfin za ka je layin id card ne layin payment layin wane ne kai har da layin karɓar tuwo ma da yake za ka karɓi tuwo kam ka ga aiki tun ba zai ce ina nafsinsa ba ko a zo nysc uwa uba kenan sharuɗa kam sai ka rasa inda za ka sa kanka a zo wurin layin signing a jami'a ka san a farko dama JJC ne kawai za a yi ta wurin signing din nan a ga mutum ya ta waina ku bayan da kuka iya to haka dai ba wanda ya taba tambaya ce kai dakata bari mu je mu samu shugaban jami'an nan kam VC wai kai kam ina ka samu wannan dokokin da kake kafa mana ne kam wai in mutum yayi kaza kaza yayi kaza Allah ne ya gaya ma ko annabi ai kai musulmi ne in waɗansu arna ne suke yin wannan ma kai ka ai musulmi ne ina ka samu akwai wanda ya taba jara'an nan ba dole sa zai bi baka ga ana yin layi da shi in ma ya yake dai za ka shi yana bi mai carbi da mai guntun wando duk an gamu a wannan sharuɗa ne wanda babu nasara ne ya zauna shata su kuma ana bi sai jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maulan mu shehu Ahmad Tijani da ɗan uwansa auliya in sun ce ɗariƙan sunan an shiga ba a fita sai ka ce ina ya samu ha ina ya samu kuma banda hadisin muslim ni abdullahi bin amrin ibn al-asi da ya daura wa kansa ba annabi ya daura mar ba azumi kullum karatun qur'ani sauka kullum sannan a kwanan sallah kullum ya ce ya daura kansa har mutuwa a ashe nan shiga ba fita kenan koya yi ya shiga ba fita kenan duk da ma annabi ya kira shi da ya ji labari kaga dai kenan annabi ba shi ya sa shi yi wannan abun ba shi ya daura kansa da yake abun yana cikin addini karatun qur'ani yana addini ne yadda kaga dama za ka tsara kanka kamar yadda istighfarin nan haka shehu tijani ajiye mana yadda masu magunguna laboratory suke tsarawa ka sha da safe ka sha da rana ka sha da dare ba wanda ya taba tambayan su kai baka da hankali ne ba ne ma in shanye su duka lokaci da istighfari ta yi shi man ba ɗari biyu da talatin ba ne to in zauna zama ɗaya mana in yi su duk ne za a ce mini wai in yi da safe ɗari da yamma ɗari wai in zo a haɗu a yi talatin wa ya ga ba ni yi kana gaba ɗaya wani lokaci ne a tuwan to ai ba aikin ƙwaya ba ne ko sai ka bi yadda aka gaya ma su suka san yadda tsari zai tafi ya yi ma daɗi ruhi ake reno ko yaro jariri kace zaka da mai abinci ya girma take yanke yanzu to zaka kashe shi hankali ake bashi kadan kadan har ya girma yayi karatu to ruhin ma haka ake bisa da hankali ba overload ake ba overdose overdose za a yi masa ruhi su sun fi ka sanin komai shi yasa aka ce wa tulub murabbiyan khabiran nasi'an kamila irfanin imaman salihan in ka samu irin wannan malliku na saka fala tu dabbi wa kun kama jitin dawaman tukhbiri ba ruwanka in yace ma kaza ka ce don me a'a kamar gawa ne in ana wanke ta ai ba ta cewa ta nan za ka wanke a kar ka juya ne bari ni sanan a ga inda nake so ka yi ka bi a hankali ka daina jirje ni ka daina a'a ba na ka haka auliya usul da haka rika shi ne za mu shiga yanzu ɗariƙar da kuma fikihunta in kaza ya faru yaya za a yi in kaza ya faru ya za a yi da shi mace tana aiza in ta karɓi wurdi ya za ta yi da wurdi can duk lokacin da haizan ya dawo bawan Allah ana cikin sallah ana yana cikin wurdinsa ko lazumi ko wazifa bai samu yayi ba sai kawai katsam aka tada ikama za a yi sallah jami'i ya zai yi da shi a'a mutum ne ya zo masu buki aka tsere masa ya zai a'a mutum ne wanda ba zai iya alwala ba ya zai da wazifarsa ko lazumin a'a mutum ne matafi zai daina wazifa ne in yana kan hanyar tafiya ko zai ko marar lafiya ya zai wurin biyansa ko waye duk kai abin da ka sani Maulaya Sharif radiyallahu anhu wa arzahu ya kakkawo abubuwan cik yadda za a yi a warware su lokuta wato a takaice ya yi biɗi-biɗi da abin da ya shafi wato sharuɗa na ainihin tijjaniyan amma gaba ɗaya sannan wato da sharuɗa na cika sharuɗa na inganci sannan abin da ya shafi hukuncin mai taimama a wurin yin wazifa ko lazumi sannan yayan lokacin lazumin safe yaushe ne zaɓaɓɓe na lokaci yaushe ne laruri yaushe ne biya wazifa ma haka zikirin juma'a ma haka yaushe ne zaɓiɓɓin lokaci yaushe ne wato laruri yaushe ne haka sannan kuma matafi tafiya mai tsawo ko gajere zai karanta wa yirji ko ba zai karanta ba mara lafiya wato zai karanta wirji ne ko an ɗauke mai sannan ya zai sannan da wanda na faɗa ɗazu yana cikin wirji aka tsaye da sallah sannan masbuki wanda aka tserewa in ya zo sai ya karanta niyoyi da ake yi da abubuwan da ake farawa kafin a yi wazifa ko kuma ba zai yi ba zikirin juma'a da kuma wazifa ya ake zikirin juma'a mene lokacin da ake so aƙalla a samu sannan haka dai a zuwa wato rafkanwa a cikin wirdin mutum in ya bata lissafi ko ya yi kaza in ya yi kaza ya za a yi da kaza ɗin yana cikin wirji kenan abubuwan da matsalolin cikin wirji ɗin ya za a yi da su sannan a zo a koyar da kai masu ɓata wirji in kai kaza dai kana cikin lazumi ko kana cikin wazifa ko zikirin juma in dai kaza ya faru to wirjin ya ɓaci sai ka sake a zo a koyar da kai su sannan akwai a koya ma kuma menene abubuwan da ake so mustahabbai ne a koya ma kuma menene abubuwan da an ki ba a so ba sa ɓata wirdin amma ba an katin nasu ba a son yin su aikata su a cikin wirdin haka dai za mu zo mu karanta wa'annan abubuwa duka wato a cikin wannan littafi mai albarka da ma ƙari bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala wannan darasi na yau da za mu fara a kansa na abin da ya shafi ita ɗariƙa ɗin ya ƙulla babe ne akan kafin ya shiga sharuɗa na wirdi akan haƙiƙatu tariƙatu tijaniya al-muhammadiyya sunan topic ɗinmu shine haƙiƙanin ɗariƙar tijaniya wannan dai wanda aka sani tafarkin nan na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi shi ya zo da istighfari annabi shi ya zo da salati annabi shi ya zo da la ilaha illallah saboda haka tafarkin sa ne kenan tariqatu tijaniyati al-muhammadiyya haƙiƙanin menene ake cewa ita Maulaya Sharif radiyallahu anhu yace inna tariqata tijaniyya lalle tariqar tijaniya a sani haƙiƙa tariqatu maulana ash-shaykh Ahmad ibn Muhammad at-Tijani radiyallahu anhu wato ɗariƙa ce ta maulana الشيخ أحمد ابن محمد التجاني رضي الله عنه wanda kowa ya sani jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam hasani wanda ita bi sunansa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 25 tariqatu ilmin wa ma'rifatin wa amalin wa ikhlasin in kun tuna a research da nayi na kawo wannan na bahas ko bahas da aka yi na abin na manaqibur rasul sallallahu a shimfiɗan da aka yi aka kawo maganar shehu tijjani ko aka kawo maganar ɗariƙan sa aka kunce din kun tuna to an yi wannan magana to ainihi magana ce ta maulana shekh shekh ibn sa'id ɗariƙatu ilmin ɗariƙar tijjaniya ɗariƙar ilimi ce to kowa sai ya tara hankali ya nitsu ya ji da kyau ɗariƙar ka ɗariƙar ilimi ce in ba ilimi a harakanka to ba kai kukan gidanku ba domin kukan gidanku shine ilimi ko gashi nan Mula Sharif ya gaya ma tun da safe ka ji da kyau dariƙar gidanku dariƙatu ilmin ne dariƙar ilimi ne don haka ka zage dantse ka nemi ilimi har kwano ma'ana har ƙurewa kar ka yi ilimi ɗan kaɗan tun da an ce ɗariƙar ilimin ɗariƙar ilimi ce to in ka tashi neman ilimin kar ka yi da wasa bawan Allah ka nema wato baji ba gani alhamdulillah yan halka dai kowa ya kama wannan tafarki ma'ana in ana wannan maganan walhamdulillahi ka shiga ciki ka shiga ciki duk wanda yake cikin wannan halka ta mu inda ana karatuka masha Allah tabarakallah shukrullah fakran waɗanda in Allah ya yarda duk wanda muka ɗore da shi a wannan karatu zuwa wani wasu lokuta kaɗan zai dawo malami da idan Allah saboda kowa ya sani an ɗau tsari ne siris da muka yi mun ɗau abin da ya shafi lugha ana tattaunawa a kanta mun ɗau abin da ya shafi nahu ana tattaunawa a kan shi mun ɗau abin da ya shafi tasniki ana tattaunawa a kan shi mun ɗau fikhu ana duba shi mun ɗau usulul fikhi mun ɗau hadisi mun ɗau mustalahul hadisi mun ɗau abin da ya shafi shi tasawufu ɗin ko wannan kenan da muke yi sannan mun ɗau abin da ya shafi wato wannan madi'in rasuli sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi su diwani kenan da dai sauran abubuwa waɗanda muke haɗuwa a wannan gurin da kuma tarbiyya kamar yadda muka karanta wato wannan littafi muka sauke yake yake da suna ta'limul muta'allim da dai makamantan su ga wannan irin waɗannan da kuma tafsiri da ake yi da kuma ulumul qur'an qira'at da sauransu tajwidi da ake yi kaga waɗannan duka dai zaka zama baka da gefe ne duk ɗalibin ilimin da ya sa waɗannan a gaba wanda kuma ga waɗansu suna hanya kamar yadda na sa a nemi su balaga littattafai da na baku su aljauharul maknun ko ina fata dai wasu kan sun samu su mi'atul ma'ani su wannan littafi albalaga fil wadi'a na ce a nema ko da kuma su abin da ya shafi wanda muke shirin dubawa dai su mantiq su ilmul qafiya wal arub duka dai wayannan makamashi ne makamashin tools ne da ɗalibi idan ya tattare ya same su ko ina ya ɗan samu abin da ya samu insha Allah zai zama malami na ɗaga yatsa a nuna a duniya ba a ƙauyensu ko anguwarsu ko garinsu ko jiharsu ba ko ƙasarsu malami na nunawa a duniya insha Allah saboda haka wannan ɗariƙa ta mu dama ɗariƙar ilimi ce maulaya shari'a ce ɗariƙa to ilmi ɗariƙa ce ta ilimi kar mutum ya zauna ya ce babansa shi ne babban shehin garin su da haka shi ai zai shiga rigan baban kawai ko bai karatu ba inda ya je duka shikenan za a girmama shi a uzu billahi ka yi asara shi ne faɗin maulanmu Profesor Ibrahim Makri radiyallahu anhu yake cewa idan ɗan shehi bai yi karatu ba ya zama aka ɗaure mai kuma ya zama ko ina za a je sai ya zama shi ne zai wakilci gidansu kaza haka ake ba dama in a zawiyar akwai wanda suka tsaya suka yi karatu suka zurfafa a dubi profession wato abin nan specialization wanda suke da field of professional misali dai a samu specialist wanda za a pointing cewa ne wannan fannin ka ne abinda za a je seminar a kai din nan ko tattaunawa a kai din nan sai a ce ah halifa shi zai wakilci gidan nan to in ba halifa ya je ba kam ya za a to halifa ko bai karanta komai ba halifa kuɗi yake nema ko boko halifa ya sani amma ga wasu yara nan ƴaƴan muridai a zawiya wadda sun tsaya sun daci karatu sun san shi ciki da waje sun zama a komi ba su da gefe don an je su kam duka sai a ba su ƴan fararen kujeru a nuna musu layin zama wurin ƴan fararen kujeru shi halifa sai a zo layin executive chairs high table a zaunar da shi ya sha babban riga malum-malum ya watsa alkibba ya naɗa rawani da komi da komi har da sanda ya riko ya sha gilashi ya zo ya zauna ya cika kujera amma in an zo wurin ba shi da aiki sai sai sai rufewa ko budewa da addu'a idan ya ce zai yi magana to sai abun ya zama kaman dai ana wucewa ne sai aka zo saitin wani wuri misali nake yi sai aka ji ɗoyin kashi kowa zai toshe hanci ko ba zai toshe ba eh za a toshe to shi kuma idan ya bude baki in dai yake zai tsoma bakinsa a rakan ilimi to za a ko za a ta tashi ana zare zamewa da daddaya ko a toshe kunne ko ba toshe su ana kallo gaba ɗaya a wurin ba dai to za dai a toshe na ma'ana kam za a yi kamar ana zaune kan kaya saboda halifa ta maulan mu shauɗa yaro ne ce to mun ji shi ne halifa to halifa ko an naɗa shi shi ne halifa to halifa irin na uban ne mana an yi karatu an zurfafa ana da ɗabi'a ta mutanen Allah ko kuma dai ɗan duniya ne kawai an ɗaura shi kan kasuwar kujera ta babansa don haka kawai ‘yan uwa laisal fata man ya ƙulu inna abi ko kana abi walakin fata man ya ƙulu ha ana za namiji jarumi ba shi ne mai cewa kai kai ka san babana kuwa babana idan ya tinkari runduna ko ta kai adadin yawan kaza sai ya fasa ta a'a jarumi in ji malamai shi ne wanda zai fito ya ce gani nan ina namiji ina namiji ya fito mu buga shi ne jarumi arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa wa nahnu wa abi wa jabbi abubuwa hudu suna halaka bawa ni ubana kun san shi kuwa ni mana albari da dangi ko kabila wajabbi ko kuma a ni jikan wane ne duk wannan baya ta amfani ka ba sai ya kai kawai dariƙa to ilmin dariƙa ce ta ilimi ko kai ka kasa kowa daraja a garin ku babanka shi ne ya kasa ya kasa kowa daraja a garin ku shine kaskantaccen garin ku gaba daya in ka tsaya ka jajirce kai karatu sai ka daga darajar gidan ku ya fi gidan ku kowa a garin ku insha Allah ko a na duniyar ne sai ya kai karatu ka gani yadda za gidan ku zai dawo billan gana wancan tariqa ta ilmin tariqa tijaniya tariqa ce ta ilimi wa ma'rifati tariqa ce ta sanin Allah duk wanda ya shiga tariqar tijaniya bai dage ya jajirce har ya kai koli ya samu ma'arifa ba to ai ba je inda ake so ba ba je inda ake so حصل علوما أربعا ذا ذلك أولها إعفان رب المالك شو يجي كتبت دا إلمي قدا هلو يا كي ميريكو دا طريقا وليا نبعي الله يا نفرقو أتكين وإن إلمي شيني irfanu rabbin malik kai kokari ka san ubangiji mamallaki gaba daya sanin Allah ilimin sanin Allah shine ma'rifa ko can gaba yace me yace man lam yanal ma'rifatar rahmani a'maruhu da'at madal azman da dubbai kokari ya shigo wannan da'ira ta sanin Allah ba to rayuwarsa ta tafi a banza tsawon zamani da zai zauna rayuwarsa ta tafi a banza a wofi wa ma'arifati dariƙa ta tijjaniya ita ta zo ta nannaɗe dogon jeji da ake ratsawa wurin sanin Allah a da da in mutum zai yi usuri ya san Allah sai ya yi shekara aƙalla uku wani biyu wanda ya ƙoƙari ya sa'a yi a shekara ɗaya ko dai watanni haka masu yawa amma ɗarikar tijaniya karkashin faizar shi ibrahim radiyallahu anhu sai ya zo ya nannaɗe abubuwan karkashin faizi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sirru rasulillahi tayyan ala dayya saboda haka arka nannaɗe abun kaga mutum ya shiga azkaru tarbiyati kwana arba'in kwana talatin kwana ishirin da goma sha ma sati kaɗan kaga mutum ya shiga ya fito kuma ya samu ɗin duk da ake nema a da ɗin na shekaru kaga ya zo ya same shi wa amali sannan kuma ɗariƙar tijjaniya ba wai ɗariƙar faɗi a baki ba ne kawai ƙaulun bila amalin a'a ɗariƙar aiki ce da zaran ka zama ɗan tijjaniya to ka zama kullum cikin struggle struggling na aiki a'a ku ne haɗa wayarin za a yi maulidi ku ne haɗa wayarin za a yi majalisi ai aiki ne ko ba aiki ba ne ku ne haɗa wayarin za a yi raddi an taɓa bayan Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku ne mitin ta can za a ciyar da addini gaba da ɗariƙa gaba da haiza gaba ku ne gugurmaya na bunƙasa lamarin ilimi ku ne ina kuka fito za mu je ziyara ne aiki ne diga wurin bayan Allah a'a ku ne aiki wurin hidimtawa harkan addini za a yi wani gini ne na makaranta za a yi gini ne na masallaci za a yi gyara ne na makabarta za a yi menene harka dai na addini ko hidimtawa su masu riko da addini a ganka kai futu-futu ga kwaɓe da ƙasa wurin hidima na addini ɗariƙa ce ta aiki ba wai cewa ka karɓi wirdi sai ka riƙa tarbi kawai magana ya ƙare ka samu ID card to ka zama sauran kenan kai ma wadda da zaran mutum ya shiga harkar su kawai da abin da ake so ya ƙeta ɗan gemu ya tsage ɗan wando shi kenan duk inda aka gan shi to wannan shine mabin sunna ko ya yi ta a aikace ko bai yi ba kawai inda ya tsage wando ya iya zare ido kawai da riƙe zabgegen aswaki to wannan ko ina aka haɗu da shi shine mutumin arziki mai bin sunnan manzon Allah ba a duba me yake a cikin gidansa ya tsakaninsa da iyalansa ya tsakaninsa da makwabtansa ya tsakaninsa da iyayensa ya yi mu'amalansa da Allah ubangijinsa mahaliccinsa a'a kawai ya ɗage wando shine adikat na mabiyin sunna wanda kaga wannan zancen banza ne saboda wanda aka ce wai shi ake koyi da shi an ɗaje wandon ɗin bai taɓa ɗaura lauje ba sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ɗaura lauje ba balle ko kuwan ta ina wandon ya tsaya balle ake shi kake koyi da shi zancen banza ne ga munan muna sa wanduna amma bid'a ne duk da ma al'afwan ba za mu kira shi bid'a ba tunda sahabbai akwai wanda suka saka amma sahabban akwai wanda sun ƙi abun tunda annabi baya sawa irin sai na Usman tunda yake a rayuwarsa tun yana yaro har ya girma har ya yi fashi har ran da zai mutu tukunna kafin ya sa wando sau da a rayuwarsa nan ma saboda kunya annabi ya gaya masa a mafarki cewa za a kashe shi zai mutu a ranar sai shi ne sa wando yana tunanin wurin kokuwan da za su yi wurin kashe shi kar a ga al'aurarsa saboda tsananin kunyansa shi ne sawun donsa kenan sau ɗaya a rayuwa ma'aiki bai taɓa daura ta zuke ba amma ya zama aidikan na na ware yan wuta da yan aljanna wanda ya sa irin wannan shi ne ɗan aljanna tun a duniya kawai shi a wurinsa kawai in dai baka yi wannan ba kawai kai ɗan wuta ne kawai ɗan fiti a mushin kiwa ne ne duk wani kazamin suna dai kai ake yaba saboda me saboda baka ɗaga wannan ka ba salam to kai kuma kar da carbi ya dawo maka wannan tarbin aiki ake yi da shi ba ba yawo da shi a gari gari ana ila kana rike da shi har rana ta faɗi tun da safe ba kai wa annabi salati dubu da shi ba amma ko ina gashi kana rike da shi yadda ka san ɗan sanda da bindiga ba kwarabuwa ko kuma manomi da fartanya amma aikin banza baka komai da shi kawai dai kana yawo da shi ne kawai ko kuma ka zo ka ce kai na shehu ibrahim ne ka zo ka nemo wani bajo ka sa hoton shehu ibrahim ka liƙa a ƙirjinka kana yawo da shi gari da gari alhali kai da shehu ibrahim kun yi hannun riga bu'udal mashriqai ne bu'udal maghribai ne to wannan ma aikin banza kai don ka sa hoton shehu ibrahim a wuyanka kana yawo da shi ba ina criticizing bane a'a in za ka sa hoton shehu ibrahim ka bi shehu ibrahim 100% ƙaulan wa fi'lan wa wa wa halan wa i'tiqadan to wannan babu laifi in ya so duk jikin ka ma kamar na hoton shehu ibrahim babu wani abu rigan ka shehu ibrahim ka sa wani hoto ma ka sake ta gaba da ta baya da ta gefen dama da tagu da ta sama da ta kaza in ya so in ana sawa ka saka in dai maganan ka irin ta shehu ibrahim ne aikin ka sak irin na shehu ibrahim ne halin ka sak irin na shehu ibrahim ne kudurin ka sak irin na shehu ibrahim ne to je ka ka manna hoton ka je ko ina ka manna a jiki ka yawo da shi ka liƙa a ƙofar gida ka liƙa a cikin ɗaki ka sa a ofis ka sa a shago ka sa a mashin da ko keke ko mota ko ina ma ka liƙa amma ka liƙa hoton shi Ibrahim a ji kana maganganu banza wanda suka saba wa shari'a ko kuma ka a ce ma kai ka wuce ma sallah wai ko ba ko irin su ba kai yanzu ka wuce matsayin ma yanzu ai sallah ma ba ta lokaci ne har yanzu a sallah kake a uzu billahi ka zama arne wallahi ka samu babban matsayi a jahannama sai dai in ka tuba kuma tunda ko fir'auna ne kai in ka tuba in dai ka tuba tuba na gaskiya Allah zai karba karshen lalacewa daga waɗannan irin mutane kaga mutum ya lika hoton shi Ibrahim amma baya sallah da sauran abubuwa yana sake maganganu wanda suka saba shari'ar Allah wannan ƙarya yake yi macucin shehu Ibrahim ne ba masoyi ba ƙarya yake yi haka nan kuma abin da ya shafi bayan shi hoto tara suma suma ta barin suma ba laifi bane a shari'a haƙiƙa a asalatan ma'ana asali ko ka aske duka ko ka bari duka babu laifi in ka gyara gashin amma dai ka sani in ya zama aibikat na ware waɗansu ɗaiɗaikun mutane waɗanda suke wani fasadi na ɓata ɗarika to wannan idan ka bar wannan suman to zai zama ɓarna ne zai zama shau ibrahim ba zai farin ciki da kai ba saboda akwai masu barin sadin wanda ake cewa ko ‘yan hakika ne ko ‘yan menene wanda in ka sun ga juna don su gane juna lalle barin su hakika ba komai bane in ka gana maka bashi in dai zuciyarka mai kyau ne aikinka mai kyau ne maganarka mai kyau ne irin na shehu ibrahim don ka bar su ma babu komai bawan allah amma ka bar su ma don ya zama kai ma irin wanda muka faɗa a baya aidikat ne na fitsara da ƙin sallah da sake maganganu da suka keta haddin Allah in irin wannan barin suman ne to Allah wadai da shi kuma Shehu Ibrahim baya farin ciki da shi ƙarya kake kai ba na shi ba kai matucin Shehu Ibrahim a cikin manyan bayan Allah shehunanmu akwai wanda suka bar suma musamman a ƙasanmu nan na Najeriya. Muhammad Faiza Maulana Sheikh Abubakar El-Misti radiyallahu anhu. Sumansa yana cikin waɗanda nake ziyarta dukkan lokaci da jarrabawa ta zo min na zo ƙarshen station a karatuna na jami'a da na a Maiduguri. Sai na je na ziyarci dukkan manyan gidajen nan masu rai da wanda suka koma gidan rahama Maulana Sheikh Abubakar al-Miski yana da suma suman sama ya fi na wata mace wanda irin ba su da suma sosai din nan radiyallahu ta'ala an to amma da ya bar shi din sai ya bar sallah sai ya bar dukkan ayyukan addini yace shi ya kai wani matsayi suman ya zama masa shine kawai addini a'a ko kusa shine ma yana cikin limamin madinatu mai duguri radiyallahu anhu na shehu ahmadu al-yarwawi al-shariful asli radiyallahu anhu ɗaya ne daga cikin manya-manyan limamin juma'a na madinatu mai duguri kuma duk lokacin sallah shine liman kuma in takamanka kana ji wai ka kai wani matsayi ne to shi duk Afirka an ce shi ne adibin Afirka gaba ɗaya inda harshen larabci ne to duk jami'o'i da suke koyar da harshen larabci inda akwai arabic and islamic studies a jami'o'i to sai ka samu rubuce-rubucen maulana shi abubakar al-miski a jami'o'i muhammad faiza wanda shi ibrahim ne ya sa masa wannan suna mai kariya ga faiza wanda ya samu tsawon rai shekara ya kai ɗari da talatin da shida ya yi a duniya amma an ce gidansa saboda tsabar hidima da yake yi wa addini ya an samu ya kai shekara wajen hamsin kai hadda motsi murhun gidansa bai bai ba bai rabu da wuta ba awa ashirin da hudu cikin shekara hamsin din nan da wani abu ba murhun gidansa bai bice ba ba dare ba rana girki ake kawai ko tsakiyar dare ba ko ya sauko sai ya samu abinci a gidan shi abubakar kan yi shekara wajen hamsin wutar gidansa bata mutu ba wutar murhu saboda haka a daina cutar shehu ibrahim da shehu tijjani ana liƙa hoto ban ce liƙa hoto fa haramun bane fa ban ce ba fa in ba ku manta ba da ni ma ina da shi amma ya bata na samu irin mai kyau din nan wanda baya lalacewa da wuta ko cikin ruwa aka jefa shi ba zai ɓaci ba amma a cikin riga haka nake sa shi na sa na sa igiya haka sai in sa ina sa shi a cikin riga saboda dalili kuma wata rana ko za ka yi accident a wani wuri Allah ya kiyaye tafiye-tafiye misali in an ga wani abu mai kama da igiya a wuyanka ai za a yi haka ko za a ce to meye wannan kuma sai a zaro in an zaro irin wannan igiyan ko haka in an zaro gashi nan a wuyan haka to an fitar sai an ga shehu Ibrahim kaga magana ya kare in in salafawa ne suka suka tsinci gawan sai su ce kai sai su ce ai wannan mushirki ne kawai a nemo a nemo mushirkai yan uwansa shikenan akai a gefe eh mushirki a wurin su ko mm haka ne ai Maulana Shehu Dairu ya ce ai dole dole su kira mushirkai saboda makwabtaka da shirkan suke yi innal muslimina suke ana kokowa da su a wurin ma maqamul islami dama min husnul islami al-mar'i tarkuhu eh eh ma la yani kan musuluncin mutum kar ya shiga abin da bai dame shi ba su suna islam ne shi ma ana kokarin a kora su saboda sun shiga abin da bai dame su ba ko kyan musuluncin mutum inda yana makamin islami kar ya shiga abin da bai dame shi ba to a makamin islami ma suna shiga abin da bai dame su ba kai kuma ka haye islam innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين الصائمات والحافظين فروجهم والحافظ والذاكرين الله كثيرا كيف كيف والذاكرة حوانا goma to ina zai ganka a irin musuluncin dai naka kam da kake na ihsan yana can hawan farko ma ana kokuwa da shi a ɗakin mota bai samu ɗaki daunin ne ba shi din ma ina zai ganka dole ya ce bai ganka musulunci irin nasa ba ai ba zai ganka ba kuwa a dai irin nashin ka shi yasa yake cewa mushriki mushriki saboda yana makwabtaka da abun ne yana daga kafa ɗaya baya kufuru ne saboda islam yake kusa da islam kufuru ne ko sama da islam iman haka za a tafi har a tafi makami na koli na karshe saboda haka shi ne dalili na da yasa na sa wannan wata rana mutum bai san a ina zai cika ba don an ga shehu ibrahim aka buɗe rigan aka ga wannan igiyan aka shehu ibrahim an san irin mutane na kirki da za a kai kai ni wurin a ce a kai Allah wannan dan bidiya ne an mutanen inyas a kai a ne kira musu masa mutane a kira mutane ma za mu wanke wannan babun ba to sai a nemo min bayan Allah masoya shi Ibrahim din su zo su yi mini aiki su yi su ko a ina misali wake to amma kar da ka liƙa hoton shehu Ibrahim aikinka da magananka da halinka da itikadinka ya zama ya saba da nashin ba'ai kaga liƙawanka bai ma amfani ba kuma ƙarya kake kuma ka cuci shi Ibrahim ko a gidanka ne ka sa hoton shi Ibrahim lalle lalle ka tabbata to ka nuna kai din nan masoyin shehu ibrahim ne wanda zai aiki irin na shehu to sai a ganka kuma da ayyuka irin na shehu ba wai a ba ka ka lika ko ina ɗinka aka je hotunan shehu ibrahim amma a baka kuɗi ajiya ko haɗin mutane ƙarshe a neme ka a rasa ka gudu ka koma kudu ko ka handa mai ka gudu to kar kar mutum ya zama haka Allah ka kiyashe mu Allah ka sa mu zama mabiya shehu din na gaske albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tariqatu ilmin wa ma'rifatin wa amalin tariqa ne na aiki kullum a ganka kana aiki ne kai wa tariqan aiki inji sharu Ibrahim Salih iya kai aiki wanda shehu Tijjani zai alfari da kai gobe kiyama ba kawai suna ba sannan na gaba wa ikhlasin ma'ana cikin aiki din in kana ɗan ɗariƙa muridi ne kawai to kai ne ɗan haɗa wayarin da sauran ayyuka irin wannan shimfiɗa tabarmai in za a yi waɗansu abubuwa na ɗariƙa in kuma ka kai muƙaddami kai ƙoƙari kai ta aiki kai ta ƙoƙarin jawo mutane su shiga ɗariƙa kai ta ƙoƙarin jawo mutane su shiga ɗariƙa burinka ya zama irin na maulan mu halifa da maulan mu shoɗaye radiyallahu kullum su kam burin su shiga wani ya shigo ɗariƙa kai ta jan hankalin mutane kai ta kwaɗaitarwa mutane kai ta kokarin kuma shiryar da su su ɗariƙan mana da yadda yadda magabatanta suka ɗaura aiki kullum dai kai kam kar ka zama ka lalace ka naɗe wuri ɗaya ba ka zuwa ko ina duk harakoki na faiza in ana yi ba a ganin ka to kar ka yadda wa ikhlasin kuma ɗariƙa Maulana Sharif Ibrahim Sale ya ce ɗariƙa kayan tsoron Allah ne kayan yi don Allah ne kayan kyautata niyya ne shine ikhlasi an gane ba abin da ya hada kai dan tarika da yin riya zuciyanka bata wanku ba kenan billai har kayi usuli kuma a ganka kana yin abu don ka nuna mutane me ruwanka da su kana ganin su ma kenan kayan tsantsanta aiki don Allah ne domin ana buƙatar aiki a yi shi da ilimi bayan da ilimi a yi a samu taba'a yadda mai shi yayi in annabi Muhammadu ne a addini kenan in sho Tijjani ne a dariƙa kenan in sho Ibrahim ne a faiza kenan kai yadda yayi sannan bayan kayi mutaba'a din a samu yi don Allah kar ka zama kana sama'a don mutane su ci wallahi za ka yi asara gobe kiyama kar ka saurari mutane ko da wasan wasan in ka ce za ka jira mutane su yabe ka tukunna ko kuma wa'azinka kullum kai ta ina za ka yi daɗaɗa mutane kana tsoro ka faɗi abin da za a fashe gobe kiyama za ka je ka gamu da Allah kai kullum jawo kake ka nuna mutane daɗi ba ka nesantar da su da ma'ana wahala ba ka nuna musu jahannama abin da zai nesanta su da shi kai dai kawai ka nuna musu aljanna kawai a kwaɗayi kawai ka tsorata su da Allah da wutarsa sannan kai ɗin ka zama shugaba wurin nisantar abin da kake cewa kar a yi ka zama shugaba wurin yin abin da kake cewa a yi kuma nan ne santa ka zama shugaba wurin nisanta in ba haka ba za ka yi ta wa'azi a koma gefe ana gunguni ko koma cikin gida wata rana ziyara ta kai mutum ya ga kana wulakanta iyalinka kuma kullum kai ne gwanin cewa mutane a kula da iyali da makamantansu ne wa ikhlasin kyautata niyya a gare ka wa kullul mutamassikina biha dukkan masu riko da wannan ɗariƙa in ji Maulana Sharif Ibrahim Salih min ajillatil ulama'i suna zaka samu suna cikin manya-manyan malamai allazina humul maraji'u fil islami su ne waɗanda ake komawa cikin harakan addini gare su wa ulumihi da iliman addinin li muslimi biladihim ga musulman garuruwan su gaba da duk inda ka je yan tijjaniya in ji sharif ran salim su ne zaka ga su ne za a san manyan malamin kowane gari ka je wa inda ake koma cikin harakan addini duka gare su in matsala ta surkufe ko kuma harakan ilimin addini Allah dubi maganar nan da idon basira bawan Allah dan Allah maganan nan haka take ko ba haka take ba ka dubi garin ku kawai Najeriya musulmi biladihim din nan da ake magana ana maganan kasashe kasa kamar Najeriya haka daga Allah in ana maganan sha'anin addini harakan addini ba fa leburanci ba da fitsara addini ake magana waye su waye ne wace magana wani tarkace ai kowa ya sani ai dalla sana ilimin addinin kan harakan addinin kansa yana maganan addini ai sun sani su da suke ihu a kun motocin ne su kun masallatai ne in an zo an haɗu da shehunan namu ya abun yake kasancewa Allah suna iya taɓuka wani abu shiru shiru kake ji ai ba ba can ba ko mu ana alhamdulillah shukran la fakhra idan an haɗu ba wani munafuki da yake tsayawa yake zai fasa kai kowa zai ga ya shiga fuffukensa ko anan anan mu anan local level duk yadda wani a cikin su zaka je yana gawurta to in an haɗu zaka yana bare-bare yana karkarwa a akarabaka Allah kaza kaza akarabaka Allah sai ya koma gefe ne dai zai tsefe bakinsa ya ce zai zaki zai ce mu ba mu yi addini ba amma in dai an yi physical convert to za ka ga ana karkarwa ba a da wani abin da za a faɗa harkan addini dai kan an san inda abun yake kowa ya ji da ya gani kuma ai na sauke wani bidiyo na marigayi malamin su albani na zaria ai kun ji abin da ya faɗa ko ai kun gani kuma bidiyo ne yana koyar da salafawa yan uwansa yace dukkan yanzu mutum yayi adalci ya dubi irin shehi radiyallahu anhu maulana shehi ya ji yana tafsirin alqur'ani ko yana karanta hadisi mu a tsako a tajir jami'ul usul a rediyo ya ce wai ba malami bane yace sai dai ka ce dan dariƙa ne yana ne yanzu haka a waya ta ma ai Ibrahim na sa muku amma baka isa ka ce dai dole ka sifanta shi da da abun da yake da shi yace kuma duk in ana magana masu cewa ahlus sunna ahlus sunna da shi bai ke faɗi yace in ka bi ka gaba daya sai ka rasa wanda zai karantar da kai mutasa yace kuma an ce wayancan din ba malamai bane to ya za a yi yace sai a wayi gari dukkan ahlus sunna ba wanda yake mutasa sai kuma duk sai ka bi kame kame ne karatu duk masu cin ahlus sunna don Allah baka ji ba bai faɗa ba yace duk in ka bi ka ga kame kame ne masu cewa su mu masu cewa mu ahlus sunna ne ba wanda zai iya karantar da kai tartiban wa'annan littattafai na fiqh da sai wurin wa'ancan din da ba ke za yace ko ka san Sheikh Rufa'i mai ishmawi dan ɗariƙa ne ko ka sani a yi yana kaɗa da yaga ɗariƙar ma ya kai tsufi a cikinta to sai a ce bara a karanta ishmawi ba don ɗan ɗariƙa ne ya ta kawo irin waɗannan a'a sun sani ba sun sani lokacin babban malamin su kudubin su a izala in akwai kudubaniya kenan a izala abubakar gumi idan ya zo aka haɗu da su shehi wallahi yadda ka san jogolgole haka suke jogolgola shi da ya sako wata matsala sai gwada masa jahili ne putar bai san komai ba eh zaman da suke a yankarin nan ka duba ba sai sai fito da richard ga malamai a tare ba wai zai ce ga su sharif ibrahim sale da kowa manya ana wai kuwa iya yadda sun fi shi zan Allah gaba ɗaya amsa da uzu billahi uzu billahi sai ja ba eh zaro littafi asufi yugatu wallahu gashi ba ni ni rubuta ba wai shi a ganin sa tunda ya ga rubuta asufi yugatu wallahu wai wai sufi wai ya zama Allah ke da wai uzu billahi gayan sufi wai ya zama Allah uzu billahi uzu billahi uzu billahi wai matukan makuran sufi wai ya zama Allah uzu billahi wai a sufi ga ya kuhu huwa Allah su shi suka ce masa ba haka karatu yake ba ga ta malam yana ɗauko tafin ƙafa ne yana makala shi a kafaɗa suka warware masa kuma har wurin duk kowa ya gane lallai gumi dai bai san ma inda karatu ya dosa ba kawai yana buga bundum bundum ne kawai bai san ma me yake ba Maulana Sharif shine mai conclusion na zaman da yanzu ya ce mana baka gumi ina bakin cikin sanar maka cewa kai din nan baka san hadisi ba baka san tafsiri ba baka san usulul fiqh ba baka san yayi ta jera masa da yana rufe bakin da shi maulama shi da ya ce kara mai bai san lirabi ba saboda mun ji yadda yake karanta larabci bai iya ba haka ba yake a wurin shehunan mai an zauna ya ce gumi kuma aika an gama wanda shi ne ƙarshe a cikinsu amma a gidan rediyo fa a kaduna ya zo yana karanta yana karatu ya zo wai wai wansibu alayya wai labanan wani ne ya mutu yana wasiya wai yana cewa in na mutu amin alhijuli la'adan wansibuli maimakon ya ce labinan sai ce labanan ba wata gumi ne bai iya wannan aiki ko shi ne babban su kuma a gidan rediyo ba ya kwaban nan wai a toli kabari a mara lahadu wasu buni li labanan maimakon labinan tubali irin wanda an gama ta sa mamaci sai a kawo tubali ta nan a tokare a kawo tubali ta nan karya rigingine haka in an sake shi kafin a sa itatuwa ya faɗi misali ya jinginu da sai a sa tubali ana sa tubali nan wasu buli ko alayya labinan sai karanta shi da fata nono kenan a sa a mai kabari lahadu a tokare shi da da kindirmo ko duba fa dan Allah wannan shine zai ja ka wayo ya kai ka ina to ka san inda zai kai ka kuma har gobe haka ne yanzu a Najeriya wai wai suka biyo wai su ne wai wai manyan malamai wai Kabiru fa dan dan gidan Haruna Fashaniya wai su ne manyan malamai a Bilad Najeriya Kabiru fa wanda Naziru ɗaya daga cikin kunnan ya saka mini karatunsa bana a wurin a tafsirinsa na bana wallahi tallahi abinci ɗaya na mai kamu ya hudu na arabiya kabiru ina nan a ƙauyen joroji nan kuno shi kuma shine sakatare janar gaba ɗaya in dai izala ta haɗu malamanta a Najeriya to ba mai magana sai shi kaɗai shi ne sakatare janar shi ne mai cika wuri da surutu kasan ya isa yi to amma a minti ɗaya Allah na kama shi kamu ya fi fudu na ce da Allah ya kashe ya danne abu ya kashe abun kawai ko ga gumi nan wa man ya'shu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu karim wa man ya'shu wai ya fassara qur'ani da Hausa wa man ya'shu bai san asha ya ishu ba bai san asha ya ishu ba an tasiri ya bugo na na asha ya ishu ya kawo shi ya buga shi a asha ya ashu don wannan asha ya ashu ne sai ɗauko na asha ya ishu ya buga a wurin haka fa suke fa saboda haka wa kullul mutamassikina biha duk masu riko da dariƙar shi tijjanin nan min adillatil ulama'il من أدلة العلماء الذين هم المراجع في الإسلام وعلومه لمسلمي بلادهم سوني واتو ذاك ترى من يمن يمع لمي وإن سوني أكي كوما وإزوا غريسو أتكين شأن حركة الديني da ilimin addini in ta kuke dole wurin su ake komawa li musulmi biladi ga musulmai garuruwan su in harakan qur'ani ake magana an kasu maulamu shaudahi tafsirin sa da tilawanta ko yaya a duniya dai kam in ana neman masu wannan dole su din ba yadda aka iya tare da shekaru sannan ba ran juma da ta wuce nan maulana shi ya cika shekara casa'in da hudu cif cif biyu ga watan muharram aka haife shi juma'an nan ya cika shekara casa'in da hudu cif cif a duniya amma har gobe shehi bayi da aiki banda ƙur'ani tilawa sai salatin manzon Allah tilawa ko a ciki ko a waje har gobe ma in ya fito in bai gama subuhinsa ba sai ba zai kula kuma ba sai ya karisa to inda qur'ani yake shine wurin gaskiya ko inda karece karece da iya kage da masifa da fitina yake kowa ya san ai inda inda gaskiya take tafsiri dai kaji abinda albani ya faɗa sai ba wanda zai ji shi yana tafsiri bai yace bai iya ba a'a to me muke me yake kuma ake nema don Allah wani yaron albani ne zai zo ya ce kuma shehi zai yana da magana kan shehi ya kamata a tura muku abun nan ma duka kowa ya mallake abu ya rike ya mallake shi ya ci abun da albani da kansa ya ce karatu su kame kame ne kame kame a'a bari a tashi ma kawai in samu kuce kowa ya ji وهذه طريقة wannan ɗariƙa ta tijaniya ibaratun anil wirdaini kawai ba wani abun kula a ɗariƙan nan abun izina sai wirdi biyu wal wazifa da kuma wazifa wirdi biyu shine lazumi na safe da yamma kenan wal wazifa da kuma wazifa yaumiya wanda ake a yini din nan sau ɗaya wanda yake ana iya yi sau biyu kamar yadda ya zo a littafin shau na biyu littafin da aka tattare auraden shau tijjani da ahzabu aurat ko ya halatta yi sau biyu ma'ana da'ira ɗaya ku da kuka yi din misali ku yi da safe ku sake yi da yamma wajifa ba wani abu yana nan a cikin ahzabu aurat ba wai a'a kayi wirdi da kayi kayi wazifa a janki sai kaga ana yi ya wai har ana tambaya ba ya halatta ka sake yi a'a ba ya halatta ba ku ɗin jam'in gabaki ɗayanku ku yi shi sau biyu a yini ake so in bai samu ba aka ce sau ɗaya duba a hazabu aurat shi yasa in ka je na faɗa zawiyan shawa da na faɗa sau biyu suke duk wanda ya san zawiyan ya san sau biyu ake kuma mukaddami ɗaya ya buɗe a yi jama'an gabaki ɗayan su sake kuma da magariba da safe ni kam na yi sati guda a labirin sa kuma wallahi haka ake ya buɗe da safe al'umman da ta yin kuma ta sake dawowa da magariba a yi abun mamaki kuma a zawiyar ne na ga wani abu da ya burge ni ina maganar da aka yi cewa a nan ɗin ma a littafin nan za ka kanta ba a karanta jawara a je na bakwai manzon Allah bai halarta ba wallahi ka in ana wajiba da an zo an shiga na bakwai duk za ka ga an gyara sama gaba daya ko da mutum yana zaune daidai zaka ga ya gyara zama da shigar hutu ya shiga da tafi a wurin da gaka ko sau nawa za a yi wazifa Allah shi gana bakwai din nan zaka ga sun yi wannan ko mutum yana zaune zaman daidai din ba zaka ga daɗa gyarawa ana shiga jauhara na bakwai sau biyu wa'annan su ne fa ɗariƙa waɗannan su ne ɗariƙa abubuwan da aka faɗa guda uku nan wa ma a haza duk wani abun da ba wannan ba min mashtamalat alaihi kutubuha abun wanda daga abun da littattafan ɗariƙar suka kumsa wanda ba amma ba lazumin safe da yamma ba wazifa ba ba zikirin juma'a ba akwai abubuwa ai da ta kumsa littattafan tijaniya suka kumsa wanda ba wannan ba to fa huwa min at-tasawuf kawai abu ne wanda yake cikin sufanci ba a dariƙa na tijjaniya ba duk wani abu da ka gani in dai ba lazumin safe da yamma ba yake magana a kai ba wazifa ba ba zikirin juma'a ba to kawai abu ne na sufanci gaba ɗaya generally amma ba na tijjaniya ba walaysa bidakhilin fi musamman tariqati ko menene abu in dai ba wa'annan abubuwa da aka faɗa ba to baya cikin abin da ake kira ɗariƙa ta tijjaniya an gane bayanin kuwa eh a'a ba a gane ba to in an gane abin bayani yadda zan gane an gane wani ya wakilce ku Mhm. an gane to ba gane ba ai akwai abubuwan da muke yi da yawa waɗanda ko su kaɗai mutum yake yi baya ma ɗarika ko za su iya kai shi har gaban manzon Allah suna nan amma ba su ake ba su ake cewa ɗarika ƙari ne ko ba ce dole bane su yadda ɗarika abubuwan nan da aka faɗa guda hudu lazumi safe da yamma wazifa zikirin juma'a ai dole ne ɗan ɗarika ne dole ne to yanzu misali bari muku karamin takdiri na abu mai daraja a ɗarika wadda muke girmama shi kuma tabbas zai kai mu gaban manzon Allah kuma ko wanda bai shiga ɗarika ba albarkan wannan abun zai iya zuwa gaban manzon Allah sai gari ya waye aka shiga watan maulidi za a yi maulidi a angon misali angon let's say angon makaranta sai ɗaya daga cikin mu bai je ba me offense nashi me laifinsa wani laifi yayi don bai samu ya je ba yau bai samu ya je ba maulidi kwaya daya kai mu kaddara ta gangan ma ita kai ni yau zan huta kawai ma ba wai a uzuri ba haka kawai yace ni ba zan je ba yau sai me sai ya zama ya fita daga dariga a wanda bai shiga dariga ba wai zai je maulidi amma wa suka fi rike dariga da Allah babu maulidi a cikin littattafan mu ba a maganar maulidi ana yi maulidi ba zai kai mutum wurin manzon Allah ba sai kai tsakiya ba fada amma kar don mutum bai samu ya je maulidi wuri kaza ka ce a kai kai ka ai yanzu ai ni ban yadda ma dari ka ba a to me ya hada zuwa maulidi da kuma zaman sa dan dariƙa ina fata an gane magana ce ta ilimi maulana sharifi akwai irin su ko zuwa da'irar zikiri amma ba zikirin wazifa ba ai muna yi koya da Allah bare kai ka tsakiyar aljanna ba zuwa da'irar zikiri to aka yi zikiri baka samu kaje ba ko da gangan ma kace kai yau kam zikirin gida gari kaza din nan ba ran samu zuwa ba me dalili kawai zan huta ne yau duk ladan da ake samu eh kai hakuri da Allah fare ban samu zuwa ba ai ba na ce na yi na ina inkari bane kawai ba ran samu zuwa ba yau shikenan ya rasa lada sunansa kawai wanda yake kuma ya fi shi yadda a musuluncin nan wanda duk ya shiga dariƙa ko za ka mutu ya fi ka wurin Allah haka ne ya fi ka saboda yana abun da ba ka yi dama da abun da ba dole nan ba da shi ake fin juna to haka a dariƙan nan in ɗariƙar kaɗai kake baka irin wayannan abubuwan wuraren maulidi ba a ganin ka wuraren taron zikiri ba a ganin ka wuraren duk abun da za a yi ba a ganin ka kaga ai ba dole bane yin su to amma su din mai zuwa wurin su ya fi wanda yake yin ɗariƙar kaɗai haka a faidar wani ya ɗauka din kai wusuli kawai aka baka sirrin ziyara magana ya ƙani haka ya ma sai ka daskare in sirrin ziyara kawai kake karanta akwai sarakiyat za a yi ta yi akwai abin da za a ɗaura ka akai kai ta tafiya ana renon ruhinka kana tafiya taraki kullum adadin salatai da kaza da kaza ayyuka da iri iri gobe a ma izinin saki jibi a ma izinin hizbul muguni gata a ma izinin hizbul bahar ga sunan dai za su wala tusa ta tafiya cikin halara har gobe ka ganka tsakiya cikin bayan Allah kummalu saboda haka ya ce wa ma a da haza duk abin da ba wannan da muka faɗa lazumi da wazifa da zikirin juma'a min mashtamar alai kutubuha wanda duk ta tafa na ɗarika na tijjaniya ya tare ya kumsa din nan ko wa min tasawufi wannan yana cikin sufanci ne kawai walaysa bi dakhilin fi musammat tariqa baya baya shiga cikin abin da ake kira ɗarika وهذا وان مغنى ده نيجي نجي مولانا شريف منقول عن جميع ائمه هذه الطريقه الشريفه بلا استثناء abu ne da aka nakalto aka tarato shi daga dukkanin jagororin wannan ɗarika mai daraja babu wani istisna'i ba cire walami ɗaya akan wannan magana cewa wa'annan abubuwa lazimai da su ne kaɗai ɗarika sauran duka falala ne abin duk da kaga kayi bayan shi falala ne ko mutum yana shiga halwa bayan wata wata ko bayan wata biyu ko shekara shekara wannan duka shi ƙari ne ba dole bane a ɗarika amma in kai ɗin ana nema ana nema shi ne kawai za mu kwana a nan insha Allah sati mai zuwa sai mu shiga kan maganan abin nan shehu suka yi rajul ayyashi za mu tashi akan maganar sa in Allah ya so sai a sa nan ba akwai maganan da ya yi bayan ya yi maganan ya yanko kuma maganan sai ya yanko maganan shehu tijjani radiyallahu anhu sai mu daura kawai akan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك